نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata talatin ga watan jimadar ula shekara ta 1443 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da uku ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinni wa shaitan wallafar babban malami a sheik wahid abdulsalam bali hafizahullah ta'ala a kamun fara karatu akwai a rasuwa da aka yi wannan satin ranar juma'a kenan ne da dare wanda ɗaya daga cikin dattawan na unguwa babanmu baba mai kayan miya allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ransa muna fata allah maɗaukakin sarki ya ji kansa allah ya gafarta masa allah ya masa rahama allah maɗaukakin sarki ya haska kabarinsa abin da ya bari allah maɗaukakin sarki ya kula masa da su akwai wani matashi shi ma a nan wajen layin mai unguwa da ya rasu shi ma mane masa addu'a allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa allah ya ji kansa kuma dan uwa da shi ma tun jiya gaya min yace da Allah a sashi a cikin addu'a ya samu karuwa ya samu mace ya samu mata suna Aisha to shedan ya mantar da ni ban samu dama faɗa ba amma dai ita addu'a ba ta tsufa tunda addu'a ce ake bukata ai Allah madaukakin sarki ya raya ta yi mata albarka sannan abu na gaba shine lokacin da ake mace-mace ake wasu addu'a a wannan lokaci shi kuma wani wani bawan Allah ya zo jiya da dare ya ya balla mana wannan daro ya dauke mana tasifi ku guda biyu saboda haka muna fata Allah ya shirye shi kowa ne ya zo ya wannan daro da ake aje inji da stabilizer da sauransu ya zo ya balle ta ya ɗabi microphone irin wannan guda biyu ya tafi da su to Allah ya kiyama da ba dauki wani babban abun ba to muna fata Allah madaukakin sarki ya shirye shi Allah ganar da shi amma dai ban yafe ba yawa shi ne gaskiya ai yawa shi ne Allah shirya da shi amma ban yafe ba gaskiya saboda haka in yaji sai ya dawo da su za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a kamar yadda muka dakata wancan sati mun tsaya ne a daidai inda malam yake ba da amsa game da wannan doguwar tambaya da aka yi masa mun tsaya ne a ƙarshe-ƙarshen amsar za mu tashi daidai inda malam yake cewa ƙala ما وفي الاستشفاء بما شرع الله شرعه الله ورسوله ما يغني عن الشرك وأهله نني زامو تاشكو يوا ما ليتي أتكين neman waraka cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta da abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar ma yughni an shirki wa ahlihi akwai abin da yake wadatarwa game da abin da yake na shirka ne da ma'abuta shirka ɗin gaba ɗaya mutum ya wadatu da abin da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta na neman wa ɗan uwansa waraka da abin da Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar na addu'o'i ingatattu to wannan ya wadatar daga abin da mutum zai je ya yayi mu na shirka da kaucewa hanya wal muslimuna malai ce dukkanin musulmi wa in tanaza'u fi tadawi bil muharramati duk da cewa malamai sun yi saɓani a kan menene halaccin yin magani da abin da yake na haramun malamai sun yi saɓani a kan haka wanda zance mafi rinjaye shi ne bai halatta a kan a yi amfani ko magani da abin da yake na haramun ba amma wasu daga cikin malamai suka ce ai larura ce ko da shari'a ta haramta shi in dai babu wani abu da zai ba wa ɗan adam waraka zai iya halaka idan ba a yi masa magani da shi ba wasu suka ce za a iya masa magani da shi misalin da zan ba mu shine kamar giya giya haramun ne musulmi ya sha ta to amma sai aka samu wata cuta wanda idan mutum bai sha giya ba zai warke ba to wasu daga cikin malamai suna gani cewa sai a sha a matsayin magani ba a matsayin kayan maye ba tare da cewa wasu malaman duk da haka suna ganin cewa a'a Allah madaukakin sarki bai ajiye warakan mumini a cikin abin da yake na haramun ba saboda haka su sai suka haramta gaba daya to malamai sun dan yi sabani akan wanda mas'ala ta ayi magani da abin da yake na haram amma mala yace fala yatanaza'una fi anna shirka wal kufra la yajuzu tadawi bihi bi halin amma dukkanin malamai ba su yi sabani ba wajen shirka da kafirci baya halatta a yi magani da su an fahimta yan uwa ko ita shirka da kafirci babu wani malami da yake gani cewa idan an shiga takura ko an shiga matsi babu laifi a yi amfani da shirka wajen maganin wata cuta wannan ba malamin da yake ganin haka tunda ita shirka fita daga musulunci ne kafircewa Allah ne jingina wa Allah maɗaukakin sarki kishiya ne to shi sa a kowane irin hali baya halatta mutum ya yi amfani da shirka don jawo kansa wani amfani wannan baya halatta malai ce li'anna zalika muharramun fi kulli halin saboda yin hakan haramun ne a cikin kowane hali walaysa hadha kattakallumi bihi inda al-ikrahi فإن ذلك إنما يجوز إذا كان القلب مطمئنا بالإيمان كما yace to wannan kuma kada wani ya dauko maganar cewa idan aka tilasta mutum aka takura mutum ai ya halatta yayi magana da kafirci yace wannan ba irin wancan bane fa inna zalika shi wannan inda ma yajuzu idza kana alqalbu ya halatta ne kadai idan ya kasance zuciyar mai fadan shirkar lokacin da yake fadanta mutma'innan bil imani tana nitse da imani a zuciyar mutum akwai imani ya yadda Allah maɗaukakin sarki guda ɗaya ne ya yadda Allah maɗaukakin sarki ba shi da kishiya amma an tare shi an sa masa bindiga aka aka ce ko yayi shirka ga Allah ko kuma a kashe shi to in dai zuciyarsa a nitsa take ya yadda da abin da yake faɗa ba daidai bane babu laifi addinin musulunci ya bashi dama ya ce ya faɗa Allah maɗaukakin sarki ce man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman Allah maɗaukakin sarki ce wanda ya kafarta ga Allah maɗaukakin sarki bayan ya yi imani sai Allah maɗaukakin sarki ya ce illa man ukriha sai dai wanda aka tilasta shi wa qalbuhu mutma'innun bil iman a lokacin zuciyarsa kuma tana nitse da imani wancan abin da yake faɗa ya faɗa ne bisa tilas mala ya ce to da wannan da wancan ba iri ɗaya bane yan uwa wannan aya ta sauka ne akan sahabi Ammar ibn Yasir lokacin da aka she mahaifinsa Ammar a gaban idansa aka kashe mahaifiyarsa sumayya a gaban idansa su abu jahil da wasu daga cikin mushirkan maka suka zo suka kama mahaifinsa a gabansa suka kashe shi yana kalmar shahada suka kashe mahaifiyarsa su ne farkon shahidai a cikin tarihin addinin musulunci su ne wanda aka fara zubar da jininsu saboda allah maɗaukakin sarki tun a garin maka tun a farko farkon addinin musulunci yana da zafi zafinsa da ɗumi-ɗuminsa a lokacin idan ka ce kai musulmi ne to ka shiga uku da shi ammar da yasir dukkaninsu bayi ne shi sa aka zo aka yi musu wannan saboda haka shi a lokacin yaro ne karami bai girma sosai ba ba zai iya jure irin wahalar da iyayensa suka jure ba saboda haka sai suka same shi suka ce ko dai zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zagi addinin musulunci ko shi ma ya masa abin da ake wa iyayensa saboda haka shi ba zai iya jure abin da suka jure ba sai ya faɗi kalma mara daɗi game da addinin musulunci game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan ya faɗa sai hankalinsa ya tashi yake ta kuka ya je samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bashi labari ya ce rasulullahi na halaka ga abin da ya faru ga abin da ya faru sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce kwantar da hankalinka ko gobe suka ƙara faɗa suka ƙara tilasta ka suka ce sai ka faɗa ka faɗa babu komai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bashi mafita sai wannan ayat ta sauka man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman to wannan babu laifi a irin wannan matsayi amma mala ya ce irin wannan ba shi ne abinda muke magana a kansa ba shi wannan idan kuka kalla za ku ga na farko dai ba magani ba ne ba magani ba ne na wata cuta sannan lokacin da mutum yake faɗan maganar zuciyarsa ta yadda da abin da yake faɗa ba ta yadda da shi ba to amma shi galibi wanda za a ce za a yi masa magani da shirka za a yi masa magani da shirka ne idan ya yadda da abin da ake masa magani dan galibi magani na tasiri ne akan abin da kai imani da shi shi kansa boka abin da yake faɗa na kafirci da surkulle idan yana faɗa bai yarda da shi ba wallahi maganin ba zai tasiri ba ba zai tasiri ba amma yana yin tasiri ne saboda me saboda ya yarda da shi to ta za a ce mutum yana faɗa abu zuciyarsa a nitsa da shi yana faɗan maganganun shirka a ce kuma me a ce larura ce wannan ba irin wancan bane mala yace wa takallamu bima la yufhamu bil arabiyyati yin zantuttuka da irin maganganun da ba a fahimta su da larabci inda ma yu asiru idza kana bi qalbi sahibihi suna yin tasiri ne idan ya kasance a zuciyar ma'abocinsa wanda yake faɗa ɗin akwai dama tabbatuwar hakan walau ta kallama bihi ma'a timaninatin ma'a timaninati qalbihi bil imani lam yu'affir malai ce da a ce zai yi magana da shi tare da zuciyarsa a nitsa take da imani to hakan ba zai masa tasiri ba a ce boka zo yana surkulle yana faɗan maganganu na shirka wa wanda yake wa magani don ya samu lafiya to amma a lokacin da yake magana shi kansa abin da yake faɗa bai yarda da su ba abin ba zai tasiri ba me yake jawo tasirin shine nutsuwar abin da imanin da boka yi da wancan aljani cewa zai iya maganin abin da yake masa to sai a samu abin shi sa za ku ga galibi galibi kan boka ya zama boka cikakken boka wallahi sai ya kafircewa Allah ba wata makawa sai ya kafircewa Allah saboda me saboda ya ɗauki zuciyarsa gaba ɗaya rataya ta wa aljanin da suke aiki da shi ya yi imani da su irin imanin da ake da Allah maɗaukakin sarki kamar yadda kai kasancewa ba mai baka arziki sewa sai Allah ba mai kashewa sewa sai Allah ba mai rayawa sai Allah ba mai cutarwa sai Allah to shi yana da irin wannan imanin da aljanin da suke aiki da shi saboda haka kai tsaye addinin musulunci ya kafarta boka saboda me saboda gaba ɗaya rataye imaninsa ne wa wani Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mala ya ce wa shaitanu shi kansa shaidan idza arafa anna sahibahu idan ya san cewa ma'abocinsa bokan da yake aiki da shi yastakhifu bil azaimi yana wulakanta al azaim din surkullan da yake bashi irin maganganun da yake amfani da shi wajen kirawo aljanun ko makamancin haka lam yusaiduhu ba zai taba taimakonsa ba idan aljani ya san cewa wanda yake aiki da shi daga cikin bokaye abin da yake gaya masa yake faɗa bai yi imani da shi ba aljanin zai rabu da shi ne don ya san aikin nasa ba zai yi ba to amma me yasa yake taimakon sa saboda ya san yayi imani da shi ya yadda da shi idan yace yi kaza zai yi je ka taka alqur'ani zai je ya taka je ka samu jariri ka yanka zai samu jariri ya yanka je ka yi kaza duk abin da ya gaya masa zai yi yana mai imani da abin da yake yi tabbas zai tasirinsa zai tabbata malai ce fa innal mukriha amma shi wanda aka tilasta yayi irin waccan magana ta kafirci mutsarrun ila takallumu bihi ai ya tilasta ne ya takuri ne da waccan irin magana sannan kuma lokacin da yake yin ta zuciyarsa tana me tana nitsa da imani sai malai ce wala barurata babu wata irin larura ila ibra'il musabi bihi liwajahaini babu wata larura da za ta bayu a ce za a yi magani za a yi magani wa mara lafiya ta hanyar faɗan maganganu na shirka malai ce babu wata larura da za a ce dole sai an bi ta kanta sannan za a yi wa mara lafiya magani malai ce liwajahaini za mu fahimci wannan ta fuskoki guda biyu ahaduhuma fuska ta farko annahu qad la yu'athiru ko da an yi shirkar wajen nema wa mara lafiya magani za ta yi a ce an yi shirka amma abin bai tasiri ba fama aktsara man yu'alij bil azaimi fala yu'athir nawa ne daga cikin wanda suke magani da irin waɗannan surkullan kuma ka samu surkullan baya yin aiki bal yaziduhu sharran bar ma lokacin sai dai ƙara mara lafiyar sharri akan sharrin da yake kai na rashin lafiyarsa asani dalili na biyu anna fil haqqi abinda ke cikin gaskiya ma yughni anil batil yana wadatarwa daga abin da yake na barna malai ce intaha kalam ibn taymiyata mulakhisan zancen da aka ɗauko daga malam ibn taymiya ya tike a nan wajen ma'ana shi ne ƙarshen amsan da malam ibn taimiyya ya bayar a nan wajen Allah maɗaukakin sarki ya samu dace malai ce asbabu masil jinni lil insi gaba ta gaba da zamu shiga shine dalilai ko sabubba da suke jawo aljani ya shafi jikin mutum wannan na ɗaya daga cikin gabbai masu muhimmanci daga cikin littafin ma'ana dalilan da suke sawa aljani ya shiga cikin ya shafi mutum in aka ce almasu kashi biyu ne akwai masu na zahiri akwai masu na batini masu na zahiri shine aljani ya shafi gangar jikin mutum ya taba idansa ya daina gani ya shafi kunnensa ya daina ji ya taba bakinsa ya daina magana ya taba hannunsa ya shanye ko kafarsa ko ya same wata rashin lafiya wannan shine masu na zahiri shine Allah madaukakin sarki ya bamu labari irinsa a cikin suratul baqara alladhina yakuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas kun ga abu ne na zahiri da ake ganin shi mutum ya faɗi ya tashi ya faɗi ya tashi yana magagi yana abubuwan da mai hankali bayan irinsu akwai kuma masu na batsini shine shedan ya zo ya shiga cikin zuciyar mutum ya hana shi aikata aikin alkhairi mutum ya ga duk wani aikin alkhairi baya son sa duk inda sharri yake na mutum yake dosa to wannan masu ne na batini shine Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru fa idza hum mubsiruna waɗanda innal ladina taqaw haqiqa masu taqawa idza massahum kun ga Allah madaukakin sarki ce idza me massahum ta'ifun minash shaitani idan wani bangare daga cikin shaitanu suka taba su suka shafe su tadhakkaru sai su tuna Allah madaukakin sarki fa idza hum mubsiruna sai kaga sun gano hanya madaidaiciya kuma sun bi ta sai ga sun rabu da wancan tabuwa da shaɗan yin musu to za ku ga da na farkon da na biyu kowanne sharri ne amma wanne ne ya fi sharri da shaɗan ya taɓa gangan jikinka da shaɗan ya taɓa zuciyarka wanne ne ya fi wanda ya taɓa gangan jikinka ko ko wanda ya taɓa jikinka misali idan akwai da yawa wanda za ga shaɗan ya taɓa gangan jikinsu amma za ka samu akwai imani da bin Allah a cikin zuciyarsa za ga mutum shaɗan ya sha yanzu misali da zan baku shi ne waccan mata ta lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da shaidan yake kayar da ita kun ga shaidan me ya taba gangan jikinta amma zuciyarta tana me nitsa da imani shi sa Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mata albashir da aljanna idan ta yi hakuri saboda hakan bai hana ta bin Allah ba bai hana ta biyayya wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba amma idan shaidan ya taba zuciyarka zai rikita maka lissafi ne ta da duk wani aikin alkhairi ka daina ganin sa ina fata an fahimta kun ga yafi sauki to malam zai taba mana kowanne ɗaya daga ciki yanzu zai fara ne da na farko shine shedan ya shafi gangar jikin mutum insha Allah ta'ala karshe karshen littafin kuma shine zai tattauna akan yadda mutum zai magance shafar shedan ta yadda idan ya shafi zuciyarsa amma yanzu zamu magana ne akan abin da ya shafi shafa gangan jiki malam yace yaqulu shaykhul islam ibnu taymiyyah rahimahullahu ta'ala babban malami shaykhul islam ibnu taymiyyah Allah madaukakin sarki masa rahama yana cewa wasaru'ul jinni lil insi shafar aljani da yake wa dan adam qad yakunu an shahawatin yakan kasance ne wani lokaci saboda sha'awa irin ta shedan wa hawan da kuma san zuciya kawai sha'awar dan adam yake yi da kuma san zuciyarsa ne zai sa ya taba shi wa ishqin da kuma soyayya ko dai san zuciya ne kawai da zalunci ko kuma san dan adam din yake yi to hanyar nuna soyayyar tasa shi kuma shine sai ya shiga jikin mutum ya rinka zaluntarsa nawa nawa ne zaka ga shedanu suna jikin dan adam ayi ayi da shi ya fita sai ya ce shi san sa yake ko san ta yake ayi ayi sai ya ce shi san ta yake to wace irin soyayya ce wannan a ce masa wace irin soyayya ce wannan kana kana wahalar da shi kana cutar da shi ka hana shi sallah akan lokaci ka hana shi sauraron karatun alqur'ani ka hana shi ka hana ta kula samarin da za su aure ta duk wani wace irin soyayya ce wannan akwai akwai shedanin akwai shedanin aljanna da ya shiga jikin wata yarinya wala yarinya na duk wanda yazo wajenta duk wanda yazo wajen wajenta ba zai ƙara dawa ba idan mutum yazo sau ɗaya shikenan akwai wanda da yazo akan mashin ɗinsa kullum yazo sai asibiti mai tayar babur kuma baya ganin wanda ke sace tayar wallahi wannan abu ne da yake a zahiri an yi shi in yazo yadda ya shiga tsoro ba yara ba komai da ya shiga yara an yi fito sai dai fita da lungun nasu da turi sabon mashin ɗinsa ya sace to ya ɗaya biyu ya uku shi ke bai ƙara dawa ba shi ma wani kuma zai ga amzo an masa wani sosai a cikin bacci ce wallahi ka ƙara dawa sai na kashe ka iri kiri so alaka duk wanda ya zo sai ya tafi to idan idan aka tambaye shi anan kuma sai ya ce santa yake to da Allah wata irin soyayya ce wannan to ɗaya daga cikin dalilan da suke jawo shi ɗan ya shiga jikin mutum haka kawai babu abin da kai a matsayinka na ɗan adam kai wa shaidani kawai wai san ka yake yi ko kuma wata sha'awa ce tasa game da kai kawai sai je shiga jikin kai rinka cutar da kai ba wani ne ya turo shi ba ba kuma wani abu kai masa ba haka kawai dan zalunci malai ce kamar yadda tafi ulil insi kamar yadda hakan ma kan faru wa dan adam dan adam shi ma yakan zalunci dan uwansa ko ya cuci dan uwansa saboda irin waɗannan dalilai wa qad yakunu wa huwa kafirun aw al akthar am bughdin wa mujazati mithla ay udhiyahum ba'd al insi أو يظنوا أنهم يعتمدون أذاهم إما ببول إما ببول على أرضهم وإما بصب ماء حار ما ليتي wani lokaci kuma yakan kasance dalilin da ya sa shaidani ya shiga jikin mutum malai ce wanda kuma wannan dalilin da zan faɗa na gaba shine mafi yawa shine abin da ya fi yawa ko kuma abin da ma yake mafi yawa shine an bugubin shaidan yakan shiga jikin mutum saboda baya sansa saboda ya tsane shi dalili idan kai wani mutum ne mai riko da addini to shedani baya son ka idan kai mutum ne mai bin Allah madaukakin sarki mai kokarin kamanta gaskiya shedani baya son ka to idan yayi hana ka wannan aikin ya kasa sai ya kokarin shiga jikin kai to dinka cutar da kai ya maka waswasin ya shiga zuciyarka duk abin bai yi ba to sai ya kokari ya samu damar da zai shiga jikinka akwai damar maki da shedan yake samu ya shiga jikin mutum zamu zo mu ji shi a gaba kaɗan insha Allah ta'ala wanda shedan an tsallake ina aka tsallake na'am ni na dai ba tsallake ba sani ba ko ina inda aka tsallake na'am malai ce kamar yadda tafi insu wa qad yatanakahu al-insu wal jinnu wa yuladu bainahuma waladun malai ce wani lokaci shedan yakan yakan shiga jikin dan adam ma ko namijin aljani ya shiga jikin macen mutum ya aure ta amma amma sai amma haihuwa ta shiga tsakaninsu wa hadha kathirun ma'rufun malai ce irin wannan abu ne da yake mai yawa kuma sananne وقد ذكر العلماء ذلك وتكلموا عليه malai ce malamai sun yi maganganu masu yawa akan irin wannan matsalar sun ambata a cikin da yawa daga cikin littattafan su wa kariha aksarul ulama'i munaka hatil jinni malamai da yawa sun karhanta irin wannan abin da shaidani yake na yace zai auri a macen dan adam to wannan shine inda muka tsallake dan karin bayani ne akan abin da malam ya faɗa babu a cikin wannan ko to naku irin nawa ne kenan naku irin nawa ne ban sani ba ni na kasa bambance nuskar har yanzu wacce ce mu'tamada a ciki to amma dai insha Allah ta'ala zan yi kokari na abin nan Allah ya samu dace malai yace wanda hakan shine mafi yawa shedan yakan shiga jikin mutum ya cutar da shi ne wani lokaci an bugubin saboda a kiyayya da take tsakaninsa da dan adam din wa mujazat wani lokaci kuma saboda daukar fansa shine mujazat daukar fansa kai ne kai wa shedanin wani abu baka sani ba misal ayyudhihum ba'dul insi malai ce misali wasu daga cikin mutane su cutar da aljanin aw yadhunnu annahum ya'tamiduna azahum ko kuma shi aljanin yayi zaton cewa dan adam yana neman cutar da shi koda baka kai ga cutar da shi din ba zai iya cutar da kai imma bi baulin ala ba'dihim mala ya ce ko dai ta hanyar yi wa ɗaya daga cikinsu fitsari wa in ma bi sabbi ma in harin ko kuma ta hanyar ka kwara masa ruwan zafi wa in ma bi qatli ba'dihim ko kuma ta hanyar ka kashe ɗaya daga cikin aljanu wa in kana al-insi la ya'rifu zalika ko da shi mutum bai san ya aikata haka ba zai kasance mutum ya zuba dan aljani ruwan zafi bai sani ba ya faɗo akan ɗaya daga cikinsu bai sani ba ya yi wa ɗayansu fitsari bai sani ba kai ta kan kai ma wani lokaci mutum ya kashe ɗan aljani bai sani ba bai sani ba mutum ya ɗauko wani kayan nauyi mai nauyi aljani yana wata ya zauna a wani waje yana hutawa ko abin da ya kama da haka mutum ya je jibga masa shi bai sani ba nan inda ya aje abin wajen aje abin sani shi shedan ne zai zauna a wajen to kawai mutum da ya zo shi kuma babu bismillah ba kuma kawai sai ya aje yana ajewa sai akan shi aljanin ko akan ɗansa kuma idan abin ya zo da ƙarar kwana shi ma sai ya rasu to shi kuma ga babansa ko ga 'ya'yansa a wajen ka kashe musu wannan su kenan to ya kashe gani abin zai faru kaga akwai matsala shi sa ake wasiya ga yan uwa cewa duk abin da zamu yan uwa mu rinka bismillah duk abin da zaka ka rinka bismillah ko shiga waje ko fita ko sawa ko ajewa ko dauka ka rinka bismillah ko aiki kake misali idan zaka aje wani kayan nauyi ka ce bismillah ka aje to ko da akwai wani abin a wajen idan ka cutar da shi babu abin da zai iya maka albarkacin wannan bismillah babu abin da zai iya maka to amma muna yin abubuwan ne wani lokaci da ka idan aka yi rashin za a tunda kame da makaranta a baya muna rayuwa da su a waje guda suna kewaye da mu ba ma ganin su kuma suna ganin mu to zaka je kai musu abin da kai baka sani ba su kuma suna da zafin da ba za su iya haƙuri su jure ba ba sa tunanin cewa kai baka ganin su kawai abin da su ɗauka ka cutar da su sai su yi maka abin da ba shi kenan Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu malai ce wa fil jinni jahalun zulmun malam ibn taymiya ce ko shakka babu a cikin aljanu fa akwai zalunci kuma akwai jahilci suna da zalunci da jahilci fa yu'aqibunahu bi akthar mimma la yastahiquhu sai su aljanun si dau si wa mutum ukuba da abin da bai cancance shi ba da niyyar ne daukar fasan abin da kai musu wa qad yakunu an abathin minhu wa sharrin wani lokaci kuma yakan kasance aljani zai shiga jikin mutum ne ya cutar da shi kawai saboda ya wasa da kai saboda sharri kawai da wasa ya ɗauke ka kamar wani abin wasansa kamar yadda ka san yaro idan wani wanda yake wanda ake tsokana ya zo wucewa zai laɓe ya masa ɗan kira haka sai ya koma gefe ka zo wucewa sai yaro ya laɓe a lungu ya maka ɗan kira sai ya gudu to irin wani sai mai da kai wani haka ga kana wani galma galma haka to wani lokacin shaɗan idan ya gana ma kawai sai ya rinka yi wa mutum irin wannan abin sai zai tsorata ka ya maka magana ko ya shiga jikin ka ya maka wani abu idan mutum yana irin wannan abin na faduwa da tashi ko abin da ya kama da kashi kuma sai ya koma gefe ya ta masa dariya haka kawai dan zalunci Allah ya tsare mu malai ce bi misli sufaha'il insi kamar yadda wawaye daga cikin mutane suke yi yadda mutum kawai idan ya ga dama sai ya rinka tsokanar ka ya bai da kai wani abin wasa kai ta abubuwan da ba shi kina ba shi kuma daɗi yake ji ya tsokane ka to a cikin mutane akan sama haka a cikin shaɗanu akan sama haka ƙala malai ce fa ma kana min al-babil awwal abin da ya kasance daga cikin babi na farko me babi na farko shine aljani na shiga jikin mutum saboda me ko dai sha'awa ko soyayya ko kuma son zuciya to abin da ya kasance a cikin irin wannan babin fa huwa min al fawahish allati harramaha Allah harramaha Allah ta'ala kama harrama zalika alal insi malai ce to yana cikin alfasha wacce Allah madaukakin sarki ya haramta akan su aljanin kamar yadda ya haramta akan mutum ma wa in kana bi ridal akhar ko da a ce da yarda ɗaya bangaren ne ko da a ce mutum ya yarda aljani ya shiga jikinsa haka kawai to addinin musulunci haramta wannan addinin musulunci bai da wannan ba fa kaifa idza kana ma'a karahiyati to ya kuma al'amarin zai kasance idan ya kasance kuma ba da sarran mutum bane yana ki mutum aljanna zai zo ya shiga jikinsa malai ce fa innahu fahishatun wa zulmun to hakan ya kasance ko shakka babu alfasha ce daga bangaren aljanna da kuma zalunci malai ce fa yukhatabu aljinnu bidhalika to irin wannan sai ayi wa aljanin magana da wannan abin da ya yi idan an samu damar tattaunawa da shi kenan wa ya arifu na anna haza fahisha a gaya masa cewa wannan abin da yake yi alfasha ce muharrama kuma wacce Allah maɗaukakin sarki ya haramta aw fahishatun udwan ko kuma alfasha ce da ƙetare iyaka litaquma alhujjatu alaihim bidhalika dan a tsayar da hujja akan su aljanna da suke aikata irin wannan aiki wa ya'lamu su san kuma cewa annahu yahkumu fihim bi hukmi Allah wa rasuli cewa za a yi musu hukunci da hukuncin Allah da manzansa a kansu allazi arsalahu ila jami'i thaqalaini wanda Allah madaukakin sarki ya turo wannan manzan nasa zuwa ga nauyaya guda biyu sune al-insu wal jinnu malai cewa ma kana min al-qismi thani abinda ko ya kasance a bangare na biyu shine aljani ya shiga jikin mutum saboda shi mutumin ya fara cutar da shi amma kuma kada ku manta ya cutar da shi ne a bisa me rashin sani yawwa a bisa rashin sani to malai ce bangare ne biyu fa idza kana al-insu idan mutum ya kasance la lam ya'lam bai sani ba aljani ya cutar da shi fa yukhatabuna bi anna hadha lam ya'lam sai sai ayi wa aljanin bayani a ga masa wannan mutumin da ka shiga jikinsa kake cutar da shi abin da ya maka fa bai sani ba ma'ana malam kamar yana bada shawara ga masu ta'ammali da ruqiya ne wajen fitar da aljanin shi irin na farko sai a ga masa cewa wato mu fahimci wani abu wani lokaci za ka ga wasu idan sun zo suka tara ana rukuya ko abin da ya kama da ka musamman idan aka yi dace aljanin yana magana wasu ya kaga su zo suna zagin aljanin suna dura masa ashir suna kaza da kaza mutum yana gefe kawai ya zo wucewa sai ya ce azzalimi kaza da kaza Allah ya tsine maka albarka rinka zagin aljanin da sauransu to wannan kuskure ne ba daidai bane idan aljanin yayi fushi a lokacin ya dawo ya shiga jikinka ba ya za kai kawai ka zo wucewa kaga kai kai baka karanta ayatul kursi ba maybe ko azkar safa wal basa ba kai ba kuma ka zo kana zagin shaidani kuma Allah madaukakin sarki ya bashi tasiri a kanka saboda Allah idan ya shiga jikinka ba wallahi wani lokacin zaka har dura duran ashar ake dan kaza kaza ka ana zagin shaidani aljanna an ce an ga maka shi bai iya dura ashar din bane kai ashar zaka dura masa shi kuma shiga jikinka zai ba shi kenan ba to ba daidai bane shine malai yace irin wannan ana tsayen musu da hujja ne a ga musu abinda abinda suke ba daidai bane zalunci ne wuce gona da iyaka ne idan ya ne ya dage ta shi ba zai fita ba to a lokacin sai a nemi taimakon Allah maɗaukakin sarki sai a karanta masa alƙur'ani duk azabar da ake masa shi ya jawo kansa shi ya jawo kansa tare da cewa kuma a hakan ma ba wai a shar za a ringa ɗorawa ana zagi ba a'a duk babu wannan idan aka yi masa nasiha ya ƙi to shi ke sai a istighdamu al'unuf sai a istighdamu al'unuf a lokacin babu matsala mala ya ce wa man lam ya'tamid al'adha wanda bai nufi cutarwa ba la yastahiqu al'uquba to baya cancantar ai masa uquba a ga yawa aljanin haka wa in kana fa'ala zalika fi darihi idan shi mutumin da ya kasance ya cutar da aljanin ya cutar da shi ne a cikin gidansa gidanka da ka siya ka gina me ya kawo aljani ciki inda kake kaiwa da komowa da kai da iyalinka ka zo aje abu sai ka aje a kansa ka zo yin fitsari sai kai a kansa gidansa ne ba gidansa bane me ya kawo shi gidanka ne saboda haka idan ya kasance gidan wanda aka wanda aljanin yake zalunta ne wa mulkihi mulkinsa ne falahu ayyata sarrafa fiya bima yajuzu to shi wanda yake da gidan babu laifi a kansa ya tasarrufi da duk abin da ya halatta a gidansa babu wanda ya hana shi wa antum laysa lakum am tamkuthu fi mulkil insi bi ghairi idnihim sai a ga musu cewa ku shedanan aljanu ku ne baya halatta ku zauna a gidan da yake ko gurin da yake mallakin mutum ne ba tare da izininsa ba wanda galibi abin da yake faruwa kenan ko rumfan mutum ta kasuwa ko shagonsa ko gidansa ko wani wajen da yake nasa ne sai aljani ya zo ya zauna a wajen idan wani abin ya sa na tsautsayi wani abin ya same shi kuma sai ya ce zai cutar da mutum kun ga wannan zalunci ne zalunci ne to sai a sanar da aljanna cewa wannan abin da yake zalunci ne me ya kawo shi gurin mutum saboda haka a gaya masa ya fita daga jikin mutum ya jina cutar da shi ballakum ma laysa ma laysa min masakin al-insi khal kharabi wal falawat sai a gaya musu cewa ku je can ku zauna inda yake ba gidajen dan adam ba kamar al kharab inda yake bola ko shara wal falawat ko kuma cikin daji can can ne ya kamata ku je ku zauna ba inda yake gurin zama dan adam bane thumma qala sannan yace wal maqsudu abinda dai ake nufi annal jinna shi aljani idza atadaw ala al insi idan yayi yayi ta'addanci ya wuce gona da iyaka akan dan adam ukhbiru bi hukmi llahi wa rasulihi za a ba su labari ne a faɗakar da su game da hukuncin Allah da na manzansa ai musu wa'azi saboda wannan sako na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwa mu sani cewa Allah madaukakin sarki ya turo shi ne akan mutum da aljan gaba daya yadda ka san idan mutum yayi zalunci ake da buƙatar a zaunar da shi a masa nasiha a gaya masa Allah a gaya masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma shedanin aljani idan irin wannan ta faru akwai buƙatar a gaya masa Allah a gaya masa annabi ina fata an fahimta duk ɗaya ne ba bambanci saƙon Allah da saƙon Allah da manzon Allah tsira da aminci tsara sabata a gare shi na aljani ne na mutum ne duka ba na bangare ɗaya bane wa uqimat alaihimul hujja a tsayar da hujja a kansu wa umiru bil ma'rufi a umarce su da kyautatawa wa nahau anil munkar a kuma hane su daga cutarwa kama yaf'alu bil kama yaf'alu bil insi kamar yadda za a aikatawa akan mutum idan ya abin da ba daidai ba li anna allaha yaqulu saboda Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula Allah maɗaukakin sarki ce ba mu kasance masu yi wa wata al'umma ko wata jama'a azaba ba hatta na ba'atha rasula har sai mun turo musu da manzo haka kawai Allah maɗaukakin sarki ba zai halicci mutane ba ya kyale su babu sako kuma kawai a ce sun yi laifi a sasu a wuta wannan ya ci karo da adalcin Allah maɗaukakin sarki idan Allah maɗaukakin sarki ya samar da al'umma to sai ya turo musu mai gargadi kuma mai gargadin ma a cikinsu ba a turo musu mala'ika ko aljani a cikinsu ake turowa sai zai musu wa'azi ce ga abin da Allah yake so ga abin da annabi yake so idan suka bijire suka ibi to kun ga wannan sai Allah madaukakin sarki ya kama su da hujja shine Allah madaukakin sarki cewa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula to shi ma shedanin aljani kada ka tsayar masa da ukuba a kansa kai masa azaba ba tare da ka tsayar masa da hujja ba ka tambaye shi me dalilin da yasa ya shiga cikin wannan zai ga maka kaza yayi min ko dai saboda sha'awa ne santa nake yi ko sansa nake yi ko kuma cutar da ni ko abin da ya kama da haka to a lokacin sai ka gaya masa cewa wannan abin da kai na shiga jikinsa ba shi ne hanyar da ya kamata ka kai fansa ba kai masa wa'azi ka faɗakar da shi ka gaya masa Allah maɗaukakin sarki da manzon tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ka tsaye masa da hujja kenan idan di yaki to sai kai abin da ya kamata na karatun alƙur'ani da azabtarwa da duka duk da muka ambata duk sai wannan ya faru sannan za ka yi wannan in ji malam ibnu taymiya ba haka ake zuwa kawai a fara dura ashar ana zage-zage da sauransu ba shi sa na gaya mana tun a baya cewa ya kamata mutum alal akalla ya dan san wani abu daga cikin harkar kamun ya fara yin ta kada mutum kawai kai tsaye je danna kansa kuma shi ma ya fito da wasu daga ciki kaga da matsala yawa mutum ya je neman gira kuma an rasa ido gaba daya wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ya ma'ashar aljanni wal insi ya ku taran aljanu da mutane alam ya'tikum rusulun minkum shin manzo bai zo daga cikinku ba ya kusuna alaikum ayati da yake karantar da ku ayoyina wa yunziruna kum liqa yawmikum hadha yake kuma gargada ku game da wannan yinin da kuke cikin sa irin na tashin alkiyama kenan annabi tsira da aminci a Allah madaukakin sarki ya turo ya turo manzo yayi gargadi ya kuma fadakar saboda haka wanda duk bai bi ba idan ya tsinci kansa a cikin wuta wannan shi ya jawo kansa malai ce intaha mulakhasan zancen da aka dauko daga ibn taymiya ya tike a nan wajen to yan uwa nan zamu dakata insha Allah ta'ala sai kuma gobe zamu tashi a inda malam zai takaice mana dalilan da suke sa mutum aljani ya shiga jikinsa da kuma hanyar da shi aljanin yake bi ya shiga jikin mutum Allah madaukakin sarki ya kare mu daga sharrin shaidanu na fili da na zahiri na mutanensu da na aljaninsu Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah madaukakin sarki ya yafe mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah